الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar alhamis kamar yadda muka saba muna karatun fikahu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya ta Sheikh Abul Hassan Al-Manufi rahimahullah yau zai zama shida ga watan Rajab shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ya zo daidai da goma sha hudu ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara. Muna karatu a cikin abubuwan da suke warware alwala. Mun shiga magana akan kan sabubba mun shiga magana akan sabubba wanda malam ya ambace shi a matsayin na biyu ya ambaci a cikin sabubba ya ambaci a abuwan yawwa cikin sabubba ya ambaci guda uku ne ya ce sabubba su kuma guda uku ne ya ambaci sababi na farko shine taba mace ya ambaci sababi na biyu masu zakar taba zakari ko taba farji wanda a cikinsa ne muke ba mu kammala ba mun yi magana akan matsayin mutum namiji ya taba gabansa a bayan ya riga da ya yi alwala mun tattauna wannan matsala za mu shiga magana akan mun yi magana kaha-kaha barkewa da dariya nan za mu tashi ba yawa sai malam ya ce wala bil kahkahati fi salati hakan nan alwala ba ta warwarewa da barkewa da dariya a cikin sallah wannan matsalar wani zai zai ga kamar me ma amfanin fadanta ana magana warware alwala mutumin da yake sallah sai tuntsire da dariya cikin sallah da ijma'in malamai sallarsa ta baci babu sabani kan cewa tuntsirewa da dariya a cikin sallah yana bata sallah amma yanzu magana da malami shine hakan din baya bata alwala ko da sallar din ta baci to alwala tana nan ba sai an sake wata ba. Malam ya faɗi haka ne don ya yi raddi ishara ce zuwa ga saɓani, musamman mazhabar Hanafiya, Imam Abu Hanifa Allah ji kasa da rahama yana ganin duk wanda ya tunzure da dariya a cikin sallah, dariyarsa ba ta lalata sallar kaɗai ba, ta haɗa hadda alwalarsa ta karya yadda abin ma shigantaka ne to amma a wurin jumhurin malamai min ash-shafi'iyyati min al-malikiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanabila duka waɗannan da shafi'iyya da malikiyya da hanbaliya suna ganin barkewa da dariya a cikin sallah baya karya alwala saboda babu dalili na alqur'ani ko na sunna wanda yake hukunta hakan din wannan kuma shine zance mai inganci idan mutum ya tunzure zariya a cikin sallah sallarsa ta baci sannan kuma zai dauki dakon zunubinsa idan da gangan yayi hakan din idan ko izgili ne da wulakanta sallah to al'amarin zai kashi zuwa ga kafirci malam yace wala bi masim ra'atin farjaha ala al-mazhabi wa qila yanqudu mutlaqan wa qila yanqudu in qabadat alayhi aw altafat ay adkhalat yadaha bayna shafaraiha malam yace daga cikin abubuwan da ba sa karya alwala akwai tabawan mace farjinta wala bi maslim ra'atin farjaha alwala ba ta karewa da tabawar mace farjinta alal mazhabi amma bisa mazhabar malikiya yace a mazhabar malikiya idan mace ta taɓa farjinta alwalarta ba ta kare ba wakila wasu suka ce yanqudu mutlaqan a'a ai tana taɓa farjinta sake ba kaidi alwalata ta kare wakila wasu kuma suka ce yanqudu in qabadat alai aw altafat wasu suka ce alwalar tana warwarewa ne in qabadat alaihi in ta danki farjin aw altafat ko ta saka yatsa ta nutsa yatsa qabadat ta danke shi qabadat alai altafat ta nutsa yatsa ai adkhalat yadaha baina shafaraiha nan malan ya fassara altafat me ma'anar altafat ai ma'anarsa adkhalat yadaha ta shigar da hannunta nan yana nufin me yatsarta yatsa yake nan majazi ne ko a larabci yawa ta shigar da yatsarta baina shafaraiha tsakanin dimbarinta biyu to a daidai wani lokaci za a ce ta shigar kenan da yatsarta to wannan a wajen wasu malamai yana karya alwala wala yantaqidu in massat zahirahu amma alwalar ba ta karyewa idan ta taɓa bayan farjin ne ba tare da ya taɓa cikin ba. To wannan matsala da ta farjin mace, kamar yadda malam ya ambace ta har a mazhabar malikiyar ma ga ta nan saɓani ne har kashi uku. Akwai waɗanda suke ganin alwalatta ba ta karewa. kwata-kwata, sawa'un tabawa ta yi, danka ta yi, yatsa ta sa, alwala ba ta karewa da taɓa farji. Malam ya ce wannan shi ne mazhaba, shi ne magana farko da ya kawo. Wala bi maslim ra'atin farjaha alal mazhabi. Ba ta warwarewa da taɓawar mace farjinta amma akan doron mazhabar malikiya. sai dai a cikin mazhabar ma akwai waɗansu zantukan ba wannan ba ma dai doron mazhabar abin da aka sani shine malikiya shine idan mace ta taɓa farjinta alwalarta bata kare ba to sai ya kawo zantuka sauran guda biyu sai ya ce amma akwai malamai a cikin malikiyar in kaga in kaga malam ya kawo maka sabani yana nufin a mazhaba a cikin malikiyar akwai masu cewa alwalatta tana warwarewa mutlaqan sake ba kaidi ma'ana ba kamar zance na uku ba da suka ƙayyade karyewar alwalar da saka yatsa ko kuma da danka a su wannan zance na biyu fahimta ta biyu shine alwalar mace tana warwarewa idan ta taɓa farjinta kowane irin taɓawa ne. Sai fahimta ta uku ta ƙarshe su ne waɗanda suka, suka rarrabe. Idan ta saka yatsa ko ta danka alwala ta kare. Idan ba ta sa yatsa ko ta danka ba kawai taɓawa ta yi, to ba ta kare ba. wala'alla wannan wannan mazhaba ta uku ko ce wannan fahimta ta uku wasu ne daga cikin su suka yi ƙoƙarin ma raba farjin mace kala uku suka ce ai matan ma kala uku ne akwai kharija akwai dakila akwai mustawiya kharija ita ce wacce farjinta yake waje ta yadda da zaran ta taɓa ba sai ta sa yatsa ba dama a waje ki don haka irin wannan taɓawarta kawai yana karya mata alwala. Akwai kuma dakila wacce ita farjinta a ciki yake. To irin wannan ita ba za ta duk abin da yake waje yake kusa ba shine asalin farjin ba. Don haka ita alwalarta ba za ta karye ba har sai idan ta iso asalin farjin kaga shine ta hanyar saka yatsa kenan. akwai kuma mustawiya wacce ita farjinta bai yi bau waje ba sannan kuma bai yi ciki ba to ita ma wannan hukuncin ta daya da kharija idan ta taba a hukuncin ta daya da da, da dakhila idan ta saka yatsa to alwalarta ta kare idan bata sa yatsa ba kawai tabawa ta yi to alwalarta bata kare ba wannan duka tafsili ne karkashin fahimta ta uku kan cewa in ta sa yatsa ko in bata sa yatsa ba in kaza in kaza in ba kaza ba duka wannan mas'ala daga da abin da ya shafi farjin mace mas'ala ce da wal'alla malamai sun bude kofar ijtihadi suka ƙara wa junansu ilimi bisa la'akari da ƙarancin nassoshi da suka da suka yi magana akan wannan bangare to amma tare da hakan ɗin an samu riwayoyi ko hadisin Busra bintu Safwan ya zo man massa farjahu falyatawadda wanda ya taba farjinsa farji kuma ya hada na namiji da na mace amma riwayar man massa zakarahu falyatawadda wannan ya ke banci azzakari ne amma man massa farjahu da aka kira farji ya hada har da mace sannan haka hadisin ayyuman ra'atin massat farjaha faltatawadda duk matar da ta taba farjinta to ta sake alwala kaga nan kai tsaye ma wannan hadisin kai tsaye wannan hadisin yana magana akan farjin mace ayyuman ra'atin massat farjaha faltatawadda duk matar da ta taba farjinta to ta yi alwala don haka muna da nusus ire-iren waɗannan da suka yi magana akan taɓa farjin mace. To amma kamar yadda muka yi bayani a baya dangane da al'auran namiji wajen taɓawa, to shi wancan bayanin shi zai dawo dangane da al'aurar mace wajen taɓawa. Abin nufi kamar yadda muka rinjayar cewa namiji idan ya taɓa gabansa da saninsa da gangan da hannunsa ba tare da wani shamaki tsakanin hannun da gaban nasa ba, to alwalar shi takari. Amma idan ya taɓa gabansa da shamaki ta saman wando misali, ko kuma ya taɓa gabansa ta bayan hannunsa ko da jira'insa misali, ko kuma ya taɓa gabansa ba da saninsa ba, hannunsa ya bigi gabansa ko yana wanka ko ya kammala wanka ya yi alwala zai saka tufafi sai hannunsa sai bigi gabansa to wannan duka a hali guda uku nan alwalar shi ba ta karewa ko dai ya taba akwai shamaki a tsakani ko kuma ya taba da bayan hannu ko da zira'in hannu ko kuma ya taba ba da saninsa ba da nufinsa ba da niyyarsa ba wannan alwalar shi ba ta ba ta karewa wannan wannan fahimta an gina ta ne akan la'akari da hadisan da suke zo suka zo suke nuna al'auran namiji gaba ce daga sauran gabobin jikinsa amma idan ya taba gabansa babu shamaki ya taba yana sane kuma ya taba da tafin hannunsa ko cikin yatsarsa yana sane da nufinsa a shi takari to irin wannan ne za mu ɗauko mu gina a kan mace ita ma hakan ta taɓa farjinta irin taɓa wanda in namiji ya yi wa al'aurar shi alwalar shi ta karye to haka ita ma mace in ta yi irin wannan taɓawa idan ta yi taɓawa irin wanda in namiji ne alwalar shi bata karye ba ita ma haka ne ta taɓa ta karye ba ta taɓa ta sama ta saman wando ko kuma ta taɓa da bayan hannu ko kuma ta taba bata sani ba duka wannan baya karya alwala Allahu a'lam malan yace wala bi masjid duburi alwala ba ta karyewa da shafan dubura walal unsayaini ko kuma ƴaƴan marena dubura da ‘ya'yan marina a waɗansu halittu ne da suke makwabtaka da kafafe guda biyu. ‘Ya'yan marina ga ɗa namiji suna makwabtaka ne da gabansa. Dubura ita kuma ita ce wacce bayan gida da tusa suke fitowa ta wajen. To, shin taɓa dubura yana karya alwala kamar yadda taba azzakari ko taba farji ga mace yake karya alwala shin taba ƴaƴan marena yana karya alwala kamar yadda taba gaban yana karya alwala to shine malam yace alwala ba ta karewa da taba waɗannan ba dan komai ba sai dan duk abin da aka ce taba shi yana karya alwala ai dalili ne sa aka faɗa har ma dalilin idan ba tsayayyen dalili da za a yi hujja da shi bane zai ga mun tsaya muna ta bayani saboda dalili ne yake sa a faɗa babu dalili ba za a faɗa ba don haka babu dalili da ya zo na alkur'ani ko na sunna da ya ce idan an taɓa yayan mare na alwala ta kare da haka mutum ko ya yi alwala sai ya taɓa yayan mare nansa da sanninsa ko ba da sanninsa ba da shamaki ko ba shamaki da tafin hannu ko ba da tafin hannu ba babu komai alwala shi bata karye ba don babu dalilin da ya hukun ya nuna yake hukunta hakan sannan haka dubura dubura ma babu dalili da yazo kan cewa taba ta yana karya alwala tunda babu dalili to ai ita shari'a wato dokoki ne gudanarwa ne na Allah ba kamar sauran lamura ne na rayuwa ba da za ka zo da abin da da ka ga dama daidai da bukatar ka ko tsarin kawai da kake so ka kayan ka ita shari'a addini kayan Allah ne don haka shine mai gudanarwa shine mai dokokin wani baya sawa sai Allah madaukakin sarki to tunda bai shar'anta mana sake alwala nan taba dubura ba to babu wani abu mutumin da yayi alwala ya taba duburar sarrarsa bata karye ba da a ce ma mutum zai yi alwala sai tana cewa ai duburarsa ba a wanke take ba yayi bayan gida ya share da dan kara bai daddara ba yana ganin share wanda ya bai abun bai fita ba sai da yayi alwala sai ya tuna to babu laifi dan ya tsuguna ya dauki buta ya wanke duburarsa matakar bai taba gabansa ba kuma matakar wani abu bai fito ba lokacin da yake wankewa ya wanke duburarsa sai ya wanke hannunsa sai ya je yi sallah saboda najasa ya wanke najasan nan kuma ko a duburarsa ya ganta ko a kafarsa ya ganta ko a kafadarsa take in yi alwala wanke ta kawai zai yi ba sai ya sake alwala ba amma waɗansu suna iya kiyasi su ce a to ai taba dubura me zai hana ya karya alwala tunda fitan bayan gida ma yana karya alwala kuma ta wurin yake fita sai a ce masa a'a ai wannan kiyasin ai ba zai karbu ba kawai dan bayan gida yana fita ta wajen sai ya zama shi ma ya ɗauki hukuncin bayan gida wannan kiyasin ba zai tafi a haka ba tunda babu dalili to babu dalili yaji kuma ba a yin sa sai da abin da zai yiwu ba a yin sa da abin da ba zai yiwu ba don haka wannan magana da malam ya faɗa tana nan haka take taba dubura ko taba yayan marina baya karya alwala wala bil bil in'adi min ghairi lazzatin malan yace haka alwala ba ta karyewa bil in'adi da tashin azzakari shine in'ad tsayawan azzakarin namiji min ghairi lazzatin ba tare da jin daɗi ba akwai lokacin da azzakari yakan tashi ba dan jin daɗi ba musamman ga mai bacci zai iya samu azzakarinsa ya tashi bai san ma san da ya tashi kuma ba jin daɗi ya tashe shi ba to haka a farken ma yana iya yiwa ya faru ya tashi ba tare da wani jin daɗi ba to irin wannan baya karya alwala wala bil ladzati bin nazari min ghairi mabid hakan nan da jin daɗi ta hanyar gani ta hanyar kallo ya kalli mace ko ya kalli hoto ko ya kalli bidiyo sai ya ji daɗi min ghairi mabid amma mazi bai fita masa ba alwala ba ta karye ba wala bit tafakkuri ma'an lazzati fi qalbihi hakan nan ba ta karewa da tunani wala bi tafakkur ko da tunani ma'an lazzati tare da jin daɗi fi qalbihi a cikin ransa min ghairi in'adin ba tare da gabansa ya tashi ba anan idan mun fahimta malam ya ambaci abubuwa guda uku ya ambaci tashin azzakari haka kawai wannan abin nan haka siddam ya tashi ba tare da sha'awa ba kamar maganar malam tana nuna cewa kenan idan da sha'awa ne ko ba haka ba yawa da yace ba tare da jin daɗi ba kenan inda a ce da sha'awa ne da jin daɗi ne akwai matsala sannan malam ya ambaci gani gani da mutum ya yi sai ya ji daɗi ya ji sha'awa a ransa amma bai fidda mani ba abin bai fi da mazi ba sannan ya ambaci tunani tunani wadda yake cike da jin daɗi a zuciya amma kuma ba a samu tashin gaba ba to waɗannan maganganu da malam ya faɗa dukkaninsu suna komawa abu ɗaya ne me abu ɗayan shine jin daɗi a zuciya ba tare da fitar wani abu ba tare da fitar wani abu ba baya karya alwala ko da ku ya haifar da tashin gaba ga namiji ko da ya haifar da tashin gaba ga namiji to baya ku duba magana ta tsakiya da malam yace da yace wala bil lazzati bin nazar min ghairi mabi ko da da jin daɗi ta hanyar gani ba tare da mazi ba idan aka ji daɗi ta hanyar gani ya zama mazi ne kawai in ya zo alwala ta karye to akwai yiwuwar gaba ma ya tashi kenan da haka maganar da ake magana ce ta namiji ya yi alwala sai sha'awa ta same shi sha'awan nan ko ta hanyar gani ko ta hanyar tunani ko ta hanyar taɓawa malam ba zai kawo tabawa ba saboda me saboda a fahimtar da malam yake a kai wanda yake mazhabar jamhurin malamai shine taba mace yana karya alwala musamman da jin daɗi to hakan aka taba gaba ya tashi ka magana ta karya ki don haka ba zai kawo wannan ba mu kuma za mu kawo ko da ya taba ya ji daɗin gabansa ya tashi in ba abin da ya fita, ɗaulashi ba ta kare ba. Tashin gaba koda da jin daɗi ne baya kare alwala, amma idan wani abu ya fita na mabi, to alwala ta kare. Wannan shi ne takaitaccen zance. Fara'ani, Malam ya ce rassa biyu, ƙarƙashin wannan fasali. Al'awwal reshe na farko, alkarkaratu shadidatu. tujibul wudu'a kugi mai tsanani shine karkara kugi mai tsanani malam yace yana wajabta alwala haka kawai la ji kan malam an san kugi kugin ciki ba ciki yayi ku ko da cikin ko mara ya juya ya yi baya irin na masu basu to irin wannan malaika idan ya yi tsanani to yana karya alwala to ita wannan matsala haka yake a wajen da yawa daga cikin malamin malikiya amma akwai abin dubawa a cikinta domin shi kansa tukunna kugi mai tsananin da ya za a san shi da ya za a iya sanin mai tsanani da kuma mara tsanani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yana cewa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhruj min almasjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan yace idan ɗayanku ya fahimci ko ya ji cikinsa ya ji wani abu a cikinsa fa ashkala alai sai ya rikita a kharaja minhu shay'un amla wani abu ya fita masa ko ko wani abu bai fita masa ba wato ya ji abu a cikinsa me abin da ya ji na kogi ya ji abu a cikinsa idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan ɗayanku ya ji wani abu ko ya samu wani abu a cikinsa fa ashkala alai sai wani abun sai ya rikitar da shi a kharaja minhu shay'un amla wani abu ya fita masa ko bai fita ba me wannan abun da yake yake ya samu rudanin ya fita ko bai fita ba tusa me ya ji a cikin zakugi me ya rikice ya fita ko bai fita ba iska sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yakhruj min almasjid to kar ya fita a masallaci hatta yasma'a sautan har sai ya ji sauti aw ya ji da rihan ko ya ji wari shikenan kaga wannan hadisin ya nuna cewa kenan abinda mutum zai ji a cikinsa matuƙar yana da tabbacin cewa wani abu bai fita ba kai in ya samu yana jin shakka ma abu ya fita ko bai fita ba aka ce ba zai bata sallarsa ba balle yana da tabbacin ba abin da ya fita kaga ka'idar wannan hadisin tana hukunta kugin ciki baya da hukunci kugin ciki baya da hukunci sawa'un kaɗan ne ko da yawa ne, mai sauƙi ne ko mai tsanani ne, sau ɗaya ne ko sau biyu ne ko sau da yawa aka yi shi ana sallah. Matuƙar wani abu bai fita ba bai samu tabbacin fitar wani abu ba, to yana nan a cikin sallarsa wannan ƙugin ba shi da hukunci a babin sallah, a babin tsarki. Jama'a an fahimta? Don haka wannan hadisin da shi za mu dogara mu fahimci cewa wato wannan maganar da malam ya faɗa ba ita ce rinjayayyar magana ba rinjayayyar magana shine abin da hadisi zahirin hadisi ya karanta shine jin wani abu a ciki matukar ana da ba wai an samu tabbacin yakinin abu ya fita bane to ba shi da wani hukunci mai sallah zai ci gaba da sallarsa kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya biye shakka ba a biye shakka kamar yadda wannan hadisin da muka karanta ya nuna kamar faɗin annabi alaihi salatu wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuk kar ka biye wa abin da yake sa ka kokonto don haka a lokacin da mutum ya biye in ya ji kugi a cikinsa sai ya ɓata sallarsa ya je ya sake alwala to ba zai gushe ba sai shaidanin waswasiya ya aure shi sai a waye gari shi kansa kugin ma shaidan zai dinga raya masa shi ko bai ji shi ba da haka da haka sai ya je ya sa ka a wata kwana da ba za ka iya fita daga raje ba don haka bude kofar shakka kuma ita shakka toshe kafarta ake ana gina al'amura ne akan yaƙini akan tabbas duk abin da ba tabbas ba ne ba to ba a gina hukunci a kansa a shari'a idan ka ce za ka gina hukunci akan shakka akan ɗarɗar akan kodai-kodai to abin da za ka samu kanka a ciki shine rudani na wasuwasi shi su kansu masu wasuwasi babban maganin wasuwasin shine watsi da shakkar shine babban maganin sa watsi da shakkar da zaran shaidan ya raya baka baka kabbara harama ba ka ci gaba kawai da sallar ka karka sake ta da zaran ya raya maka baka fatiha ba ka ci gaba da sura ba karka maimaita fatiha da zaran ya raya maka kafin da iska ka ci gaba da sallar ka kawai karka sa karka karka fita da ya raya maka baka yi sujada ba ko sujada ɗaya kai ci gaba kawai karka sake tafi to wannan shine ita ce babbar hanya da zaka bi a aikace ka yaƙi shedanin waswasi to kaga shi kansa wanda yake waswasi an nuna masa maganin waswasi shine yayi watsi da wannan waswasin ya ci gaba wani bawan Allah ya ce mu malam kuma ko da ban yin ba ce ko da ba kai ba Allah ya karba a haka ya ce Allah akbar ko da ba kai ba Allah ya karba haka ai kai mai jinya ne yanzu kai mai larura to kaga lafiyayye idan aka ce in ya ji diri a cikin sa ya fita a masallaci kaga dirin nan fa baya daga cikin abubuwan da suke rora rola kawai wai saboda kar shakka ne wai kar ko iska ta fita kaga daga nan shikenan shedan ya samu kansa sai ya fara sallah sai ji ko sai ya fita sai ya sake sai ya zo yana sallah sai ji ko sai ya fita wata rana sai a wayi gari idan ya zo ta da sallar ma ita kanta kudin shakkar ta yake yayi ko bai yi ba da haka sai ya watsar da sallah so ba a yi to wannan far'i na farko da malam ya ambata far'i ne jinginanne asani reshe na biyu ƙala fil kitabi ya ce a cikin littafi wani littafi almudawwana ana nufin almudawwana shi ne kankat a malikiya in suka ce maka littafi suka shiru to kure a daka mudawwana ke eh in salla wa huwa yudafi'ul hadatha a'ada abadan afwan waye ya faɗa din maliku eh zantukan budawana na imam malik ne daga qala bil kitabi imam malik ya ce a cikin mudawwana in salla wa huwa yudafi'u al hadatha in mutun yayi salla alhalin yana tunkuɗe hadasi a'ada abadan ya sake sallar har abada sallarsa ta baci dai sallah yana tunkuɗe hadasi ya ne tunkuɗe hadasi tsari ya matse shi ya shiga sallar a haka yana yin ta ko kuma bayan gida ya matse shi ya shiga sallar a haka yana mammatsewa iska tana son fita yana matsewa yana ta yunkura to imam malik a cikin mudawwana yace ya sake sallah har abada ba ta yi ba kaga fa ba fa ya saki fitsarin bane yana sallah ku fahimta ba ya saki iskar bane yana sallah ko ya saki bayan gidan yana sallah a kawai mammatse wanda yake ta yi din yayi sallar a haka ya sake ta har abada wala Allah Allah ya masa rahama ya gina ne akan cewa dukkan wanda ya shiga sallah a cikin wannan hali to zai rasa khushu'i khushu'i kuma rukuni ne cikin rukunnan sallah tumanina nutsuwa nutsuwa rukuni ne cikin rukunnan sallah da haka zai rasa ta yana haka yana ta motsi yana ta motsi yana damuwa tunaninsa a dubulbulce gabansa a rikice har yayi sallar duk wanda yayi sallah kuma ba nutsuwa to ba shi da sallah sallarsa ba ta yi ba wala Allah wannan ita ce fahimtar da ta sa a imam ya yi hukuncin babu sallah har abada ma'ana kenan sai ya sake ta wa qala al-ashyakhu amma malaman mazhaba kuma ashiyakh yana nufin ashiyakul mazhab eh malaman mazhaba wani lokacin akan samu imam malik yayi gabar wasu daga cikin almajiran sun yi yamma wasu sun yi kudu wasu sun yi arewa ana iya samun yayi gabar duka sun yi yamma ana iya samun sun yi gabar din tare wannan shi ya fi yawa kama fahimta ce ta ilimi. Da haka a wannan matsalar sai wasu malamin na malikiya suka ce, In mana'ahu zalika min tamamil fara'idi idan wannan matsamazan, idan hakan ya hana shi cika farillai ne a ada abadan, to har abada zai sake sallah. wa in mana'ahu min tamami sunani idan kuwa wannan matsamatsan ya hana shi cika sunnoni ne a adatul waqati to ya sake sallar inda sauran lokaci wa in mana'ahu min tamamil fada'il idan ko ya hana shi ne cika mustahabbi fala i'adata alayhi to babu mai da sallah a kansa ba sake sallah a kansa to wannan wani tafsiri ne wasu malamai suka yi suka yi filla-filla da matsala ta mai make fitsari ko bayan gida ko iska yana sallah wannan matsala asalinta hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihun muslim manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani babu sallah da halartan abinci wato manzala salama yana mana tarbiya to idan an kawo abinci to sai an ci abinci sannan a yi sallah idan hadar al'asha'u ko fabda'u bil'asha'i qabla al'isha idan abincin dare ya zo dina, to ku fara da abincin kafin ku yi isha. Sai ce, wala wa huwa yudafi'ul akhbasan hakan nan babu sallah ga mutumin da akhbasan fitsari ko bayan gida suke tunkudarsa, suna matsarsa kuma ya yi sallah, ya ce a babu sallah. A nan abin da annabi sallama yake nunawa, in mun kula shi ne yana nufin kar a yi sallar ba na nufin ba ladan sallar ba an gane kar a yi sallar an kawo abinci a tsaya ci saboda rashin cin abincin zai haifar da rashin nutsuwa zai haifar da rashin zaman tunani guri ɗaya musamman idan da yunwa ko da kai baka jin yunwa cikin masallacin tayo akwai wanda yana cikin bakar yunwa to sai a tsaya a gyara malmala a yi seti sai a yi sallah cikin kwanciyar hankali saboda sallah a wancan lokacin tsaye da sallah a wancan lokacin liman yana da cikakken yanci ba irin na wannan lokacin ba tsaye da sallah na zamani a tashi ana inna alhamdulillah na nahmaduhu wa nasta'inu ai muqaddima a ce to za mu tsayar da sallar isha yau karfe kaza da minti kaza shikenan da zaran an kara minti ɗaya an yi sallama wani ɗan gida sai ka ji ya tashi yana hayaniya yana cewa an karya alkawari an ce za a shiga karfe takwas daidai amma da minti ɗaya aka shiga ko kuma ya zo ya samu an yi ruku'u an dago karfe takwas daidai ya iso ta ce ta hayaniya ce kafin takwas sai aka shiga sallar duk ana samun irin wannan rashin karar a wajen mutanenmu a sakamakon wani abu da muka kirkira wa kanmu aka sa wa liman doka na lokacin da zai shiga sallah ban ga a yanda ake sa wa shugaba doka ba sai a demokuraɗiyya a demokuraɗiyya ne ake sa wa shugaba doka a ce ga doka shi ma sai dai ya bi shugaba shi yake sa doka shi yake sawa ba sa masa ake yi ba sai kwamitin masallaci sun sa doka da aka liman dole ya zo shiya to me me liman din ai kwa ma sai wuce yi kenan Allah ya shirya da mu almuhim anan a wancan lokacin tunda kun ga in an kawo abinci baya da alaka shigan sallan baya da alaka da wani karfe nawa minti nawa da haka liman zai iya cewa sai an ci abinci a shiga dama sai san da aka gan shi manzo sallama sahabbai suna zaune a masallaci suna gyangyadi suna jiran sallar isha suna gyangyadi saboda ba su san ma zai fito ba sai san da ya fito sai a yi sallar wata ran ya fito da wuri wata ran ya jinkiri wata ran wasu ma har su dan gida su kwanta wasu ma har su mun shari can sai su ji ana ikama sai a tashi ya zo shi sai a yi sallah alaihi salatu wassalam saboda yalwan lokaci yanzu a isa hakan nan ba kar a yi sallah kar mutum ya yi sallah waɗannan ƙazanta guda biyun suna tunkuɗarsa fitsari ko bayan gida to kun ganin ma yana nuna kar a yi ne abin da nake so na kai mu zuwa gare shi ne da za a yi ɗin ga abincin amma sai a tsaya a yi sallah sallah ta yi amma an saba baban kasu da a ce za a yi sallar ana matsa fitsari ana matsa bayan gida sallah ta yi matukar fitsarin bai fito ba ko bayan gida bai fito ba sallah ta yi amma an saba baban kasu don haka idan muka ce wanda ya yi sallah yana matse fitsari wanda ya yi sallah yana matse bayan gida kai tsaye sallarsa ta ɓaci to shi sa muka ba da muka yi takhriji wa, wa fahimtar Imam Malik cewa tayuwi ya gina ta ne akan rashin nutsuwa da aka samu a sallah ba zallan kawai ana jin fitsari ba ba zallan kawai ana jin bayan gida ba in an rasa rashin nutsuwa an an rasa nutsuwa kuwa a cikin sallah dole sallah ta lalace to amma waɗannan malamai da suka yi tafsili to wannan tafsilin abin la'akari ne abu ne mai kyau tunda dama annabi ya hana to sai mu duba wannan matsamatsan naka me ya hana ka yi a sallah idan bai hana ka yin komai ba yana jin fitsari amma bai hana shi ruku ya dago ba sujada ya dago ya zaman tayya ya komai nutsuwa daidaituwa bai hana shi komai ba har ya sallama za mu ce ya saba babban kasin sallarsa ta yi ba wata matsala amma na ji amma ya hana shi yin wasu abubuwa sai mu duba mai hana yi idan abin da yake jin nan ya hana shi farilla ne a ce misali yana tsaye ya gama karatun fatiha ya gama surar ma yana ta matsamatsin iska kar ta fita saboda yana tsayen ya iya ya rike ta ya matse wato abinan ɗinsa ya matse ɗoyawayensa biyu ya hana ta fita to ya gama karatun saura ruku na haka ga in yi ruku'u za ta samu hanya sai ta tsayawa yana ta tsaye yana ta tsaye ya kasa yi ruku'u to a irin wannan lokaci sallarsa ta baci ko kuma ya zauna ya ɗago daga sujada ya zauna kawai sai ta zo ta ya rike ta ya rike ta ya fahimci lallai in ya tashi zuwa sujada ta biyu za a samu matsala naka sai ta zama sai ya ji normal tukunna to kaga wannan ma shine malamai suka ce sallarsa ta ɓaci domin abin da matsamatsansa ya masa tasiri a farilla ko kuwa ya hana shi nutsuwa yana tsayen amma yana ta kaɗa ƙafa yana ruku'un ma yana kada kafa yana zaune yana ta yana ta jijjiga yana ta jijjiga abin nan sa jikinsa kaga wannan totally sallar ya wannan ya hana shi nutsuwa nutsuwa kuma farali ne to sallah ta baci kun ga akan wannan ne zamu gina fahimtar Imam Malik da yace sallah ta baci amma idan ya zamana abin da ya hana shi shine ya hana shi yin sunnan misalin a ce yana zaman tahiya sai ji ya matsu iska za ta fito da ya tahiya zuwa abduhu wa rasuluhu bai yi salati ba daga abduhu wa rasuluhu sai salati Allahumma salli ala Muhammad bai yi salati ba sai ya sallama to wannan salatin a mazhabar malikiya sunna ne sai sauri ya sallama kar ta fito to sunna ne don haka sai ya sake sallah inda sauran lokaci idan ku lokaci ya ƙure dama shikenan ba sai ya sake ba shine ma'anar a'ada fil waqti ya sake inda sauran lokaci kenan sakewan ba dole bane sai saka ce inda sauran lokaci idan kuma wannan matsa-matsan ya hana shi mustahabbi ne misalin a ce yana zaman tahiya ya yi abduhu wa rasuluhu ya yi salati saura addu'a yana so zai ɗanya addu'o'i wa ƙasa Allah ya bata zaman lafiya yana so ya ɗanya addu'o'insa shi ma ya roki bukatu na alkhairi duniya da lahira wannan mustahabbi ne a ƙarshen tahiya sai ya ga kai in ya bi addu'o'in nan fa iskan nan za ta fito ta haka yana innaka hamidun majid kawai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ta sai fur shiken yanzu tun da abin da ta hana shi shine mustahabbi shiken ba komai ya sha da kyar to shine mangarin da malam ya faɗa. to duka wannan ku sani cewa an gina akan asalin wancan hadisi da muka ambata asalis na uku daga cikin wato sabubba da suke karya alwala zawalul aqli gushewan hankali bil igma'i ta hanyar maye awil jununi ko hauka awil sukuri ko ma ta hanyar farfadiya bil igma'i wancan farfadiya ne mai nace ko to afwan bil bil igma'i ta hanyar farfadiya awil jununi ko hauka awil sukri ko maye kana sukru bi haramin aw halalin shin wannan mayan da halal ne da haram ne ko da halal duk daya to gushewar hankali na ce gushewar hankali shine tafiyar hankalin cajin ya kare ku gushewar hankali shine tafiyar hankalin gaba daya yana iya yiwuwa ya tafi hankali ya tafi ta hanyar farfadiya ko hankali ya tafi ta hanyar hauka ko hankali ya tafi ta hanyar maye to da zarar mai alwala ya rasa hankalinsa to alwalarsa ta kare ko da ku rasa hankalin nan ta hanya ne irin na na mai za mu ce mamuta kasa wani lokacin wani marar lafiya sai ya zama ya shiga sumbatu ya shiga wani irin yanayi shi ba za a kira shi mai farfadiya ba ba za a kira shi mahaukaci ba ba za a kira shi mai maye ba kawai ya shiga cikin waɗansu sumbatu ya rikice to wannan ma ai tafiyar hankali ne duka wannan yana karya alwala wannan da ijma'in malamai ibn al-munzir Allah ya masa rahama ya hakaito ijma'in malamai cewa gushewar hankali yana karya alwala don haka idan ya farfado sai ya sake alwala amma maganar da malam ya yi cewa wannan mayan na haram ne ko na halal abin da yake so ka fahimta shi ne shi maye karan kansa ne da zatinsa yake karya alwala don haka abin nufi a nan shi ne mayan ba abin da maye ya hukuntar ba domin idan ka je wani wuri a ilimin fiqhu za ka samu ana maganar maye amma abin da sakamakon abin da maye ya hukuntar shi ake magana a kai don haka mayen sai kaga an zo ana maganar mayen wani iri kamar misali mai maye ya saki matarsa mai maye idan ya saki matarsa to kaga yanzu magana ake akan sakin yayu ko bai yiwu ba don haka yanzu ba magana ake akan maye ba magana ake akan saki yayi ko bai yiwu ba to sai a koma mayan a duba na halal ne ko na haram amma yanzu wannan mayan shi ake nufi ba abin da maye ya biyo bayan maye ba yawa mayan shi ake nufi don haka tunda shi ake nufi ba la'akari da na haram ne ko na halal tunda duka da na halal din da na haram duk fitar hankali ne don haka fitar hankalin yanzu shine makasud shine abun nufi shi yasa malam nan ya maka kudin goro da mayan halal da mayan haram yaya mayan haram yake ya mayan halal yake mayan haram kamar na giya kamar na giya kamar na na waɗannan ƙwayoyi na zamani da ake abusing ɗinsu mutum ya, ya sha su fiye da fiye da kima fiye da yadda ya kamata to irin wannan maye na haram ne ko da kuwa wannan maganin halal ne misalin maganin a benelin magani ne na tari halal ne shansa tramadol magani ne na na pain na na na na abinan na, na radadi halal ne wanda ya cancanci ya shashi bisa irshadi na likita ya shashi akan dose din da aka bashi amma overdose shine abusing overdose kuma to shi kuma haram ne saboda overdose yana kaiwa zuwa ga mai zuwa ga wato gushewan hankali don haka wannan zai hanya ce ta haram to amma wanda ya sha ta hanyar halal a ce misali tramadol din ya sha dose da aka yi irshadinsa a kai aka nusar da shi aka ce ya sha ɗaya da safe ɗaya da yamma amma da ya sha ɗaya da safan sai ya ji shi garau sai ya ji shi ba matsala ya ji kamar shine sarkin katako ya ji ba shi da wata matsala ba wani problem kuma duk duniya ba wani problem alamar akwai alamar maye anan to amma tunda normal dose ne to wannan mayen nasa na halal ne an fahimta ko wani maganin mura haka idan mutum ya sha sai ya ji ya wartsake domin wani lokacin mutane sukan ɗauki maye mutum ya dinga tangadi ya yi wa shi ne mai a'a ba shi ne kaɗai maye ba akwai maye ka dinga jinka ka dinga jinka garau ba wata matsala duk wani bacin rai ya yaye a ranka wadda wannan shi yake yaudaran masu shashaye ba wannan alama ce ta rabuwa da hankali kaɗan saboda in kana cikin hankalinka normal shine abun damuwa zai dame ka abun bakin ciki zai saka bakin ciki abin farin ciki ya sa ka farin ciki in ka tuna abin damuwa ka shiga damuwa wannan shine normal mutum amma ya zama ba ka da matsala to wannan abnormal ne to wannan kaga zai zama a idan mutum ya yi shi a normal dose to ko da ya samu irin wannan matsala na halal ne ko mutumin da ya sha tsatsaman nono ko tsatsaman kunu kawai dan ya sha nono ko dan ya sha kunu sai aka rashin da ce wannan tsamin ya haushi sai ya sa shi maye to wannan ma mayen na halal ne almuhim akwai maye na halal akwai maye na haram amma a babin karyewar alwala ba a la'akari da haram din ko halal din la'akarin da ake da shi shine tafiyar hankali tana karya alwala malam yace أو بنوم إن ثقل وطال أو قصر mala yace ko kuma da bacci alwala tana karewa da bacci in saqula wa tala in yayi nauyi yayi tsawo au kasura ko kuma ya takaitu bi khilafin nawmil khafif sabanin bacci mai sauki fa innahu la yanqudu shi baya alwala bata warwarewa da shi walau tsala koda ya yi tsawo. Kun ga mai ashimawi shi ya yi magana ce mai sauƙin ganewa, ko ba ka ba, yawwa ya yi magana a kan tsawilun saƙilun, ƙasirun saƙilun, tsawilun khafifun, ƙasirun khafifun. Duk ya musu hukunci, to kuma duk su ɗin a nan malam ya ambata. Duka guda hudun suna cikin nan. da malam yace bacci in saqula wa tala in yayi nauyi ya tsawaita wannan ɗaya kenan ko baccin da yayi nauyi kuma aka yi shi da tsawo kamar normal bacci da muka saba muka saba na kwana ko na kailula to wannan baccin yana karya alwala sai malam yace au kasura shine bacci na biyu ko kuma yayi gajarta yayi gajarta ya takaita amma wane iri ka dauko saqula in saqula wa kasura in yayi nauyi ya takaita ba da ana yin sa ba ma yayi nauyi yanzu nan kai bacin minti biyar ne amma fa yayi nauyi yana karya alwala mala ya faɗi biya nan sai ce bi khilafin naumil khafifi sabanin bacci mai sauki fa innahu la yanqudu shi baya warware alwala walau tala koda ya tsawaita nan ya faɗi biyu fa innahu la yanqudu baya warware alwala sai ce walau tala koda ya tsawaita ina ɗayan yake eh mai sauki baya walwala sai ce koda ya tsawaita kenan yanzu yayi yayi maka magana kenan akan takaitaccen eh yace yace yace bi khilafin nawmil khafifi sabanin bacci al khafif mai sauki al qasir kenan takaitacce fa innahu la yanqudul wudu'a shi wannan takaitaccen baya karya alwala walau tsala kai ko da ma ya tsawaita sai zama takaitacce baya karya mai tsawo ma baya karyawa balle mai balle takaitacce da haka shi ma biyun ne wa huwa alladhi yash'uru sahibuhu malan zai zai ga maka yaya bacci takaitacce bacci mai sauki yake bacci mai sauki wa huwa alladhi yash'uru sahibuhu biman yazhabu man ya'ti shine baccin da mai yinsa yake jin yashuru yake jin nan shu'uri ba ji kadai na kunna ba ji na alama haka yake jin biman yazhabu yake jin mai tafiya wa man ya'ti da mai zuwa yana bacci amma ya ji an zo ya ji an tafi ce to jama'a ni na tafi sai an jiman ku ya ji tafiyarsa salamu alaikum ina labarin wani ne ka a wani ai baya nan ce to shikenan ko kuma assalamu alaikum ah kai sai yanzu ka dawo eh da ya tashi a baccin ya ganshi ya ji zuwansa wannan alama ce ta bacci mai sauki ne wannan ko ya dade yana yi ba wasaqilu bacci kuma mai nauyi huwa alladhi la yash'uru sahibuhu bidhalika shine wanda mai yin sa kwata kwata baya jin hakan din ko tafiya ko dawowa baya ji haka bai ma san me ake yi ba to shi wannan mai nauyi ne yayi nauyi wasu malaman sun yi ta kokarin wannan bambancin da malam ya faɗa din wanda malikiya suka tafi akai yafi yafi daɗi akan bambance bambance da suka dinga kawowa bacci a zaune a a kwance a kishingide a jingine a waye da sauransu a kwancen ma rigingine a a idan duka wannan kaga wahala ce kawai nauyi da sauki a kowane irin hali ake ko a zaune ake ko a kwance ake ko a la'akarin shine nauyi da sauki tsawo da takaituwa asali bacci yana karya alwala kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainani wika'u sahi fa idza namat al'ainani istatlaqa al-wika'u idanuwan nan biyu madaurin dubura ne idan idanuwan suka yi bacci istatlaqal wika'u to wannan daurin na dubura sai ya kwance sai ta samu yanci da haka anan ya nuna cewa bacci yana sanadin fitar iska sannan haka ya zo cikin wani hadisin kuma al'ainani wika'u sahi sahi faman nama falyatawadda idanuwa guda biyu madaurin dubura ne wanda ya bacci ya sake alwala wannan hadisin ya nuna cewa bacci yana sa a sake alwala ko da dai an rawaito daga su Anas dan Malik da Abdullah dan Abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bacci ya tashi ya tafi masallaci bai sake alwala ba nana Aisha radiyallahu anha ita ma ta ga a sallar dare yana yin sallah ya kwanta kuma ya bacci ya tashi ya ci gaba da sallah ta ce masa kana bacci ne kafin kai wuturi ya ce a idanuwa na ke bacci amma zuciyata ba ta bacci wasu suka ce baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake baya cikin wannan zancen shi yana iya yana da alwala ya baccin sa san da diya tashi yayi yayi sallar sa saboda ya faɗi yadda baccin sai yake idanuwa ne kawai zuciya ba ta yi wasu kuma suka ce a'a ba wani dalilin da yake nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallam baccinsa daban ne da namu a wajen hukuncin karyewar alwala a'a kawai dai abin da zai nuna mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda yakan yi bacci ya tashi ya je sallah abin da ke nuna mana shine bacci mara nauyi kamar yadda Anas dan Malik yace muna jiran manzo Allah sallama zuwa sallah sallar isha'i har kafadun mu su dinga dukan kirazan mu har wasu mu su dinga yin minshari manzo Allah sallama bai fito sallah ba kuma ya fito sallah mu tashi mu shiga sahu mu saki alwala ba wannan ma nuna cikin sahabbai akwai waɗanda suna bacci kafin a zo a shiga sallah in an zo kuma su tashi su shiga sallah ba su sake alwala ba to duka waɗannan hadisan da ire-iren su in ka gansu su ne suka sa malaman malikiya suka ce to baccin idan bai yi nauyi ba za a iya sallah ba sai an sake alwala ba hadisan da suka zo akan in an yi bacci a sake alwala irin shi wannan hadisin da muka karanta na al'ainani wika ustahi da kuma irin hadisin Safwar ibn Assal manzo sallama ya manzo Allah sallallahu alaihi yana umartan mu idan muna kan hanya halin tafiya kar mu cire kuffin mu kwana uku da daren su sai in janaba ce ta same mu amma dan bacci da bayan gida da fitsari ba sai mun cire ba ire-iren waɗannan hadisan da suke nuna bacci yana karya alwala su kuma suna nufin bacci mai nauyi sai ya zama hadisan duka an yi aiki da su hadisan bacci yana karya alwala suna nufin bacci mai nauyi hadisan ana bacci a yi sallah ba a sake alwala ba suna nufin bacci mai sauki wannan shine a takaice abin da za mu tsaya a kansa sai sati mai zuwa idan Allah ya sa muna raye abin da muka daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mana ya yafe mana Allah amintar da mu a wannan kasa ya gafarta mana zanuban mu da kurakuran mu baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اجتبى malam yace magana da aka yi akan matse bayan gida da fitsari zai shiga ciki matsa iska amsa shine eh zai shiga ciki matsa iska zai shiga ciki Allahu a'lam na'am wa alaikum salam na makaratun ahalarin mun yi mun yi bayani a daidai wannan a daidai wannan gabar akwai bambanci tsakanin wanda ya shakka a cikin sallah da kuma wanda shakka ta aure shi wanda ya shakka a cikin sallah shine wanda yake sujjada rafkanwa amma wanda shakka ta aure shi to shi ba sujjada a kansa saboda in aka ce sujjadar ma kuma still an sake jefa shi kuma cikin cikin wani abu daban kullun sallarsa kenan ya dinga sujjada kuma shi kokarinsa shine ya gyara abin da matsalar da yake ya samu shakka a kanta. To kaga idan aka ce masa kar ya gyara ta ya zo ya suje da rafkanuwa, to still an bar shi da shakka. Amma abin da za a ɗora shi a kai shi ne, shi ne ya ɗauka cewa ya yi kuma ya sallame sallarsa ba wani suje da rafkanuwa. Haka dai ta sallarsa. Mun yi bayani a kai lokacin da muka zo kafin halar. Allahu alam. Na'am. Eh, mun ambata cewa sahabbai suna gyangyaɗi kafin manzo Allah sallama ya zo shi a shiga a yi sallah. To amma kuma ga hadisai sun nuna cewa ba kyau bacci tsakanin magariba da isha yana zuwa masa bayani. Ya to a fili yake. Su ma ba bacci suka yi ba. Yawa zama suka yi zaman jiran sallah gyangyaɗi ya dauke su. Shi kuma bacci da aka hana shi ne mutum ya kwanta ya bacci irin yadda muke sa kanmu bacci tsakanin magariba da isha. shi wancan sunansa gyangyaɗi eh kuma yawanci a zaune suke wanda yake kaga ya cewa ya kwanta yana to gyangyaɗin ne ya dame shi da mai bacci in bacci ya dame shi da yawa karshe kila zai shashi muri ne kawai ya kaga wannan yana da uzuri to ba irin wannan baccin bane ko yanzu zaka samu anan muna karatun na kowa da yayi ta fesa gyangyaɗin sa ba ruwansa yawwa ya ce ana sallar nafila kafin sallar magariba amsa shi ne ana yi in rana ta faɗi don rana ta faɗi kafin a shiga sallar magariba ko ba a kira sallah ba mutum yana so zai iya nafila ko ba ko an kira sallah ko ba a kira sallah ba matuƙar yana tabbacin rana ta faɗi saboda hadisi ya tabbata ingantacce manzo salma ya kwadaitar akan sallah kafin magariba amma yace ga wanda ya ga dama shi yasa ba ta cikin rawatib ba ta cikin nafilfili na ra- na ratibi kamar yadda muka ambata lokacin da muka zo bayanin rawatib a cikin ashmawi ba ta cikin su amma dai wanda ya ga damari zai iya yi Allahu a'lam na'am mala da kuma salam yace wanda ba musulmi ba idan ya tambaye shi ya bashi alqur'ani translation shin zai bashi ya karanta translation zalla ko kuma da da ayoyin sa naka translation din su into english eh shine abin da nake cewa shine in yace in kace translation ai kai ka san shi translation din translation din akwai akwai akwai bakin alqur'anin a jiki ko kuma iya kawai zube aka na translation kawai zallan translation ne babu ayoyin abin a ciki ai to wannan ai wannan sunansa translation ba sunansa qur'ani ba translation ne na alqur'ani mai girma don haka babu laifi dan an bashi tayi zai amfana eh amma idan ya zo da harufan alqur'ani mai girma to kaga wannan littafi ne mai tsarki la yamassuhu illal mutahharun kamar yadda bayanin zai zo mana a kai nan gaba kaɗan wani sati insha Allah ta'ala Allahu alam za mu sallah kafin mu sallah akwai shawara da za mu bai wa junanmu dangane da ababen hawanmu musamman mashina har da motocin ma in zai yiwu wannan gyaɗin ko muna muna muna muna da dama mu ajiye kayayyakinmu abin hawanmu a ciki gidan blocks nan yana da alaka da masallacin nan muna da alaka da ciki haka muna ba da shawara idan an zo me zai hana a yi haƙuri a shiga ciki a yi fakin a yi fakin ɗin kuma ta nan ta, ta, ta, ta kudu ta nan ta kudu a matso kudu sosai saboda lokacin tifa ta kan shiga saboda kar a yi fakin yadda kuma tifa za ta zo ta yi ta, ta mana hall nan ɗin uzurin da aka bayar shine ana cike gurin sahu musamman yau alhamis din nan jama'a sukan zo da yawa sai zama sahu kuma ya tsinke shi kuma sahu yana da muhimmancin da ya fi mu ajiye mashin din an fahimta kamar yadda manzala salama da ya shela zuwa idi ya ce maza su je mata su je ‘yan mata su je tsofi su je amarya ta je uwar gida ta je wacce ta daɗe da aure ta je, mara hijabi ma ta je ta ari na ƙawarta, ko? Ya ce mai haila ma ta je, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya haɗe kuma rasu falakun. Ya ce mai haila ma ta je, mai biki ma ta je, sai ce sai dai masu haila su nisanci gurin sallah. a nan malamai da suke ƙoƙarin bayanin hikimar da ta sa yake masu haila su nisanci wurin sallah saboda kar su tsintsinka sahu amma in sun koma gefe ba su shiga cikin masu sallah ba to za a yi sahu kyakkyawan sahu mai kyakke haɗaɗɗe ba tare da wani abu ya rarraba ba to kaga min babu aula idan kara mashinan mu za su haifar mana wannan matsalar mu samu wata mafita kuma abin da yasa aka bada shawara a shiga cikin gaddin saboda kar mu ajiye a wani wuri daban sha'anin duhu hankali bai kai ba wani ya tura ya tafi wanda ba ya dauki kayan da ba nasa ba amma an sa a cikin gate akwai mai gadi akwai masu kula da abubuwa mai fitowa da wani abu insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik